نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 25 جوات رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul hajj mun tsaya daidai aya ta ishirin da shidda za mu tashi insha Allah kan aya ta 27 Allah mai girma da daukaka ya ce wa anzifin nasi bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli dhabirin yatina min kulli fajjin amiq wa azzin Allah ta'ala ya ce kuma kai sanarwa bin nasi a cikin mutane bil hajji da aikin hajji ma'ana ka sanar da mutane aikin hajji ka kira su zuwa gare shi ka isar da saƙo ga wanda ke kusa da kuma wanda ke nesa duk ka gaya masu wannan ibada cewa wajibi ce da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masu kuma ka gaya masu amfanin shi da falalar shi da darajar shi domin idan ka kira su Allah subhanahu wataala ya ce ya tuka rijale za su zo maka suna masu aikin hajji suna masu aikin umra za su zo maka rijalan za su zo maka ƙasa ɗan gari kaga zai zo ƙasa ba sai ya abin hawa ba ɗan gefen makka ma zai zo a ƙasa ba sai ya abin hawa ba musamman mutanen da da abin hawa ba ba shi ke akwai ba abubuwan hawa dabbobi ne wanda baya da ma baya damuwa kawai sai ya ranka ya kawai ta kasa to za su zo maka da ƙawahuwansu saboda tsananin begen wannan wurin wala kulli zamiri kuma za su zo maka akan dukkan wani wato kwakwararren abu ma'ana kwakwararriyar dabba ita ce ainihin taguwa za su zo maka daga nesa su ciwo daji su yi tahiya mai nisa wasu za su zo kasa wasu kuma za su zo saman abin hawa kuma za su ci gaba da tahiya sai sun iso ɗakin Allah subhanahu wata'ala ɗakin da ya fi kowane ɗaki daraja min kulli fajjin daga dukkan wata hanya daga dukkan wani gari amiq wanda yake da nisa daga makka kuma hakika annabi ibrahim alayhi salam ya riya yayi ya sabke nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mashi ya kira mutane zuwa ga wannan ibada ta aikin hajji ko mutane sun karba kira wanda Allah ta'ala ya rubuta musu sa'a da babban rabo wurin Allah. Bayan shi, ‘ya'yan shi suka ci gaba har zuwa zamanin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, ima da sallallahu Alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga aikin hajji, su zo su ziyarci wannan ɗaki na Allah subhanahu wata'ala, abin da ake ce ma alhajj, wato shi ne nufin ɗakin Allah da ibada, ko umara ko aikin hajji. wato ka nufi ɗakin don ka bauta ma Allah, don ka yi tsayuwa arfa, musdalifa, ka zo mina ka yi jifa, ka je ka yi dawafi ga ɗakin Allah da kuma safa da marwa, waɗannan ibadodi ya zamanto su ne manufarka da tahiya makka. To shi ake ce ma aikin hajji. kenan ba aiki bane da mutum za ta yi na yawon bude idanu ba ko shakatawa ba ko yawon kallon gari a ko kuma kai balaguro dan dai a zanki ce maka alai ibada ce duk wanda zai samu sakamakon Allah subhanahu wataala mai kyau ko kuma annabi Ibrahim da manzala sallallahu alaihi wasallam sun yi ta maimaita ma mutane sun yi ta kiran mutane zuwa ga wannan ibada kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da abin da ya alkawari da shi mutane sun zo madakin Allah subhanahu wataala kasa da abin hawa daga ainihin gabacin duniya da kuma yammacin duniya mutane suna zuwa dakin Allah subhanahu wataala daga nesa daga Amerika sai mutane su zo daga Amerika can kuriya Amerika can daga mutum ya taso daga can daga Rasha daga gaban Rasha bismillah sai ga mutane suna ta zuwa dakin Allah subhanahu wataala domin ibada daga China daga Mongolia can Mongolia ba cewa Mongolia wadda larabci Mongolia muke cewa buka san gobarawa ne laraba ne to Allah subhanahu wataala ya sa mutane sun karba kira mutane suna zuwa da dama wasu mutane in ba aikin hajji ba ba inda zaka ganin irin kala su kaga kala kala kala ta mutane kaga yan tsirit kaga yan tsirit tsirit kaga bacamin mutane bacamai duk bacamai ne duk irin su guda da yan ƙananan mutane kamar kaji ransu gasu nan birjik mazansu da matansu duk tsawonsu daya da girmansu guda kuma kagan sun zo da yawa dubbai daga gangama gangaman mutane kamar duwatsu suna tahowa sun taho cikin gurup ɗin nan dole ka jayi sai su yi gaba da kai dankara dankaran mutane maza da mata kuma an rike ke hannu haka kowa ya rike kowa kamana yake ba su son su rabu da juna saboda kawai ya bace bacewa ake kai makai cikin kaba an ka bace sai ka rasa ina za ka kowa ta yi hamsin ta masallaci ba irin masallatan ba ne yan kanana ba masallacin da zama ɗaya yana iya ɗaukar mutum miliyan ɗaya mutum dubu so dubu sai ka san bata yaba cewa ba ƙara gare shi ko ba wanda za ka tambaya kowa ta yaya yake kowa cikin aiki yake ana ta kai da kawo to za ka tambaya ina ina mutanen mu suke mai san su bare ya gaya ma inda suke Allah ya kiyaye. sai Allah subhanahu wataala bayan ya ce ayi sanarwa domin mutane su je aikin haji ko su je aikin umra da kyakkyawan niyya da neman lada wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya faɗi fa'idodin ziyarar wannan ɗaki na Allah mai daraja yana mai kwadaitarwa a cikin a cikin aikata abin da ke ciki a samu lada Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahu za su je su yi aikin ibada aikin hajji da umra don su halarci ababen amfaninsu mana saboda ziyarar dakin Allah subhanahu wataala su samu abubuwan amfani na addini waɗanda suke shi ne ladar da za ka samu karkare masu nufai da za a yi da kuma ɗaga ma daraja da za a yi wannan amfani ne na addini sa'annan kuma za ka haɗu da yan wanka musulmi sannan kuma za ka gane me ake ce ma aikin hajji kaga da wannan amfani ne na addini kai ibadodi masu girma kai tawafi ga ɗakin Allah in ka kare ka je kai kai sallah raka'a bi gefen ɗakin Allah subhanahu wataala daidai makamu Ibrahim kaga da wannan ibadodi ne masu falala masu daraja sa'annan kuma in ka kare ka je kai safa da marwa ibadodi ne masu daraja ibadodi ne waɗanda ba a yin su in ba nan ba ba inda ake da wafi in ba ga kaba ba ba inda ake safa da marwa in ba wurin safa da marwa din ba kaga waɗannan abubuwa ne na amfanin addini sannan zaka je kaga inda ake ce mamina zaka hita daga nan ka je arafa kaga inda ake cewa fa idza afaqtum min arafati واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين kaga wannan wurin sa'annan ka zo kaga al-mash'ar al-haram din bayan ka baro arfa duk waɗannan abubuwa ne na amfanin addini wanda kana yin sunan sa amma baka taba ganin su ba da kuma abubuwa amfanin duniya duka Allah ta'ala ce domin a halarce su abubuwa amfanin duniya shi ne kasuwanci da kuma sabon riba ta duniya ka je da kaya waɗanda za ka sai da wacin wurin ka samu riba ka ɗauki gora ka tai da shi ko ka ɗauki dunkulan baki ka tai da shi ko ka ɗauki wasu abubuwa waɗanda can babu su ko mutanenmu suna bukatar su da ka je take za a baka kuɗinka ka samu riba ko kuma kana zuwa ka sauke faralinka na umararka to sai ka je ka nemi aikin yi dada ka je ka nemi sana'a daga wannan zaman da za a yi a dade ana zanne sai ka nemi wata sana'a da Allah bai hana ka saro kaya ka zanna ka zanki sai da ko ka samu wani aikin ƙarfi ka zanki in Allah ya sa da maka dan tagajan tagajan a walce ka tai daga nan fadan ka adada yan kudin ka guzurin ka kakka bata sai ka shiga wani aiki kuma mutanen da haka nan suke yake da sai mutum ya zo bakin kaba ya tsaye in ya ga wani ya taho da baban shi ko mahaifiyar shi ko dan uwan baban shi yana dauke da shi sai ce nawa za ka bani daukan maka shi ka biya ni in yi dawafi da shi yana dauke da shi mai dokin wuya haka ma in mai dokin wuya safa da marwa nawa za a biya na saboda ni na sauke nawa da ana yi da mutane na wannan akwai wata akwai wata abin nan wani dan gado da ake yi da aka ci gaba sai wani dan gado ne sai mutum ya dauki sai mutum ya shiga ciki sai ka dauki ya basa kanka kai da kun shiga kai kai ta dawafi da shi sai kai dawafi bakwai sai ka sauke shi kuma haka za ka dauka shi safa da marwa yadda yanda ake bukata a yi wani ibada so kaza kuma ga gajiyayye yana da bukatar dole sai an taimaka mai wa mutane suna iya shiga wannan aikin a yi janga da su a biya su na fatan muna ganewa to da wannan amfani ne da Allah ta'ala ce ne shaɗu manafi alam Allah ta'ala ya ce a yi a yaki hanyar saboda mutane su halarci abubuwan amfaninsu waɗanda za su amfane su ga addininsu da waɗanda za su amfane su ga duniyarsu neman duniya in dai ba dan shi ka tafi ba to Allah subhanahu wataala bai hana yi shi gurin aikin haji Allah ce laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku ku nemo falala daga Allah malicin mutane ne da suna zuwa aikin haji su je da kayan su na saidawa da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji tsoro tunda ibadan nan shi Allah ake mashi kadai ko manzo Allah ya musu bayani sun ji to yanzu ya za a yi suka ji tsoron su zo da kayan su ka su bata niyyar su sai Allah ta'ala ya ce ba lai ka yi zuwa da kayan ka na saidawa abinda da yake so ka tayi da niyyar ibada daga nan su waɗannan kaya da ba dan su ka tafi ba ka tayi ne dan Allah ya baka lada to ba lai ka je da kayan ka in ka kare umara ka zo ka kasa ka saida ko kuma ka zanke yawo wurin mutane kana tallata musu kamar yadda dama da hanyar da kunje za ka ga mutane suna zuwa wurin ku akwai goro da an ga baki ana biyo otal otal ana tambaya akwai masu goro daga yaddo goron ka ka bada ka zo a yi ce nake kasha baka kudinka goron ka na jika 20 sai ka ka sai da can jika 100 kuma take a baka kudin ka shike akwai mutane waɗanda aka suke ta rayuwa ko wani mutum ya ce mani shi tun da yake bai taba bai taba daga guzuri ba kullum gora yake ta yadi shi shine guzurin shi da ya saida shi kenan su ne kudin kashin shi da abin da za a sai da wannan kudin gora ne kuma yana sa ba a kwaci mashi ka sa akwai rashin sa'a maka yi rashin sa sai kaga duk an kwace muku goron gaba daya kuna kallo ya ci ana ta ziddawa in kuka yi sa'a kuma sai a ta cewa ku wuce sauri ake mutane wuri wuri ya cunkushe da mutane da Allah wuce ko ma mi kado ko wuce da Allah wuce waɗannan kun shigo da sa'a saboda ai akwai na'urori in kuna dauke da kwaya ita na'urar sai ta gudu tun daga an ce ku wuce ku wuce an gaba ku dauke da kwayoyi shi kuma gora dama ba kwaya ba ce kawai dai suna kin shi ne kuma suna zargin kamar wata kwaya ce ta hausawa tunda ba su da shi ko kaga akwai abubuwa amfani ba laihi mutum wurin ibada kuma ya nemi rayuwar shi ta duniya ba hana ba Allah ya sa mu dace wa yadhkur ismallahi sa mu ji sunan Allah subhanahu wataala lokacin ana corona da muka tai umara tun daga tunisi nan da aka kwace gorar gaba daya aka doke mu daga yamai sai an kai mu tunisi daga nan jirgin saudiya ya zo ne ya doke mu ko gaba daya kun wanda ya taho da guru daga an ba rigima ba kuwan tunisi na ruwan kuda abin nan kasar kuwa iskal ne aka yi kawai za a wucewa transit ce amma kawai suka yi tashin wa mutane guru ba yadda za ka yi mutum da kasar shi ya za ka yi da shi muka shiga wani jirgi yadda kasan a kura jirgin ciniji wani ɗan kurkuru ni dogo tabo sama niki kuma haka nake takure kamar da na shiga shiga a kurkura bambanci kawai shi tashi yake sama kawai bambancin suke wa cikin wannan yanayi saboda Allah mutum shiga damuwa kuma ko an shi mai kayan sana'a shi Allah ya kiyaye ga sanyin tsaya ga wannan garin taba garin gari mai sanyi irin irin wannan garin na Tunisi ba kowa ran nan bai yi arwalla ba kana kallon ruwa ba su tabuwa ruwan famfo wallahi na galasi his sauki ba yadda za ka yi ka yaron kuma hilin jirgi ne babu ƙasa cikin shi cikin daki ne an kulle mu kowa ka gani yana makyarketa kuma duk na'urorin da suke sanya wurin da an kashe ba wani wanda ke aiki kawai sanyin Allah ne a zawar ta yi haka rasa yadda za a yi wallah la'asar ta yi hakan sai bayan magarba muka taso kowa ya zo ya mai bayi da lahiya ka shawo sanyi can da ya dumama ma jiki kuma ka zo nan ka dira mai ga zahi ga jirgi shi ma jirgi ba kashe maka za a yi ba jirgi ba yawa ya tafi ba isi sanyin shi ya ishi mutane kuma aka zo muka zo ya mai gari ya yi zahi sunan wata jikka wata gari ya yi zahi balaguro dai akwai jaraba da yawa cikin shi to Allah subhanahu wataala yace an yi maku haka ne wa yadhkuru smallahi domin kuma sa ambaci sunan Allah subhanahu wataala fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu ala ma razaqahum min bahimatil anam abisa abinda Allah ya azurta su daga dabbobin ni'ima shi ma yana daga cikin abubuwan amfanin da Allah ya ce da ya shadu manafi'a lahu amfani na duniya da kuma amfani na addini ma'ana domin mutane su faɗi suna Allah subhanahu wataala wurin yanka dabbobinsu domin dabba yanzu a yanka ta ta hadaya cewa ke bismillah da suna Allah ake yanka ta ko dan gode ma Allah subhanahu wataala a bisa kyautar da Allah ya yi ma mutum ya samu daman sauke faralin da Allah ya dora mashi bayan Allah subhanahu wataala ya saukake maka ya saka cikin bayan Allah waɗanda za su taya su yi wannan ibada din to kaga sai kai ta ambatan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce to fakulu minha to ku ci daga wannan dabbobi da kuka faɗi sunan Allah gare su ku ci dabba ta hadaya wanda yan mutum ya yi aikin hajji yake yankawa wani ya yanka raƙumi wani kuma ya yanka sa wani ya yanka ragon ko tinkiya ko akuya mutanen da kowa da kanshi yake yankawa lokacin bayawa irin na yanzu ko yanzu akwai masu ra'ayin rikau wanda daya suke saboda sun san garin makka daya suke cikin unguwanni su ba mutanen da suka sani su sau masu da an zo an yi jiba sai su yi maza su ruga can su yanka dabbar da kansu kuma a soyo a ba su nama da yawa su zo da shi nan suna cin abinsu kai kuma da ka wakilta amma dama dai ba yawan haka ce kowa sai ya je ya yanka abin zai zama wahala wannan taro na mutane to su kai da ka wakilta wani ya yanka maka shi kenan zai kawo ma ɗan naman ka cikin yan leda haka yini guda ka canyi shi ke to Allah ta ce ba laihi in kuka yi wannan hadaya din ku ci ba hana ba wa aqimul ba'isa kuma Allah ta ce ku ci yadda mai tsananin takaici mai tsananin wahala al faqira wanda yake mai tsananin talauci mai tsananin bukata ku ba shi wanda sai wata wata biyu bai ci nama ba ko ba haka ba akwai wanda daga layi sai laye ke cin nama ya koshi daga layi sai layya ya ci dai ya koshi nama shi kuma nama yana daga cikin abubuwan da ɗan yake so a rayuwa wanda ya kamata akalla a ce duk wata ka ci shi ka koshi akalla kenan fa saboda kwakwalwarka za ta yi ta aiki da kyau jikinka ma zai aiki da kyau lafiyarka za ta karu in kana cin nama kana goshi sannan kuma kana huce haushi ko ba gaskiya ba in ka shi wannan huce haushin wata samun layya ne amma Allah yadda ya tsara ma ba ba da ran sai ya karba to wani daga sallah sai sallah shekara shekara kawai yake ci ya koshi yaji kawai nama ya hita daga ranshi to Allah ta'ala ya ce irin wanda wanda yake da tsananin bukata Allah ta'ala ya ce ku bashi yanzu ga kamar makka wannan layyar wannan layyar da ake da hadaya da ake gaba daya ba dan makka da za a ba wannan naman dole a nemi yadda za a hita da shi wa shi kowa ya yi ƙarfin shi ba wanda za ka ba ya amsa babu wanda rana za ta yi tawa-tawa da bai ci nama ya ƙoshi ba babu shi ko yau kai saman ka ba ko ne ko kaje kaje abin nan cin rani to gobe yake nan ka ga nama ba kallon shi amma dai radda kaje da kadira makka waɗanda za ka yi ta kallon kashi ga su nan. Ma za ka je masaukin da aka sauke ga gaji sun ɗauki abin ba komi ba. Kaga yana an bar shi ga sashi, kowa ya ta ya barka cikin gida kai ba ku. Ba ma kai riwa ce kaga wannan nama kakka taɓa shi na mutane. Ba wanda zai ma wannan magana. Za ma buda ma ce ga yanan ka iya dafa ga kayayyaki nan ka dafa abinka. Rigo ce ga ta nan duk nama ne ciki. to kaga ya za a yi wannan hadiya a jiya na raba ba zai ansa shi yasa sai a tara sai a yi taiwa afirka naku ne kuma an mero muku abu da ana kawo shi nan ban sani ko har yanzu ana yi da haka kawo ana neman gashiyayyu abin nan na kasassu masu bukata ta musamman su ake rarraba ma shekarun baya to Allah subhanahu wataala ya ce ku ci da wato wanda yake da bukata daga ciki sai Allah ya ce thumma liyaqdu tafathahu Allah ta'ala ya ce sa'annan kuma mutane wato su kare aikin hajjinsu su gusar da kasamta da duk wata dauda da ke ga jikinsu kai aski ranar layya ranar sallah sai ka je kai aski bayan kayi jifa sai ka zo ka nemi wanzame ya aske ka ka je kai aski ne ke aikin haji ne ka je kai aski mai tsada tana kara aski kana zuwa wurin mai aski nawa ce ki kafiya ke aski a dole ka bada bayan da zaka yi shi yasa waɗanda suka sani dama sun ta yi da rezozin su kawai sai mai ta makamu mai aski ne zai ma aski ka ba ki kabi wani ma sai wallahi sai ka ba biyar kuma ka yana ba askin yana nesa da kai haka ba sai ya kusanci jikinka haka ake askin ko ba ya sa ma zani sai dai lulluɓa ma leda irin wannan da ake shin ta abinci sabuwa ita ce za a lullube ka da ita daga nesa ba ya kusantar ka ni ba kan baka kuɗi na kuma ka zan kyama ta saboda ka shi kuɗi na ma ba kai taba jiki na in dai kai baki ne to haka ake kolo sai kolo wani kawai zama ba na askin kwarai ba a aske ma kai ne kawai ai tabi kawai char char ai wallahi sai ce sai ka ba jika biyar yanzu akwai mutanen da ba ma zammai bane amma ran nan sai su mai da kansu zammai can wurin ga mutum kawai ya samu kuɗin da yana yin shekara ba su kare ba. To, ta an shi kai ɗari, biyar biyar su ɗari. Kuma da ma akwai aikin da kake yi, ba zaman banza kake ba ya kake gani. Almuhimmu dai wannan aski aski ne na ibada. Allah ta ce muhalliqina ru'usahum ومقصرين محلقين رؤوسكم وقصرين لا تخافون kuna masu aske kanku gaba daya ko kuma ku yi saisayi a umara ana son mutum ya yi saisayi ya kwaskwas ya bar sauran gashi ga kanshi amma aikin hajji ana so kai kolo kawai shi kenan farali ya ya sauka dama umara abin da ya sa ba san kai kolo saboda nan gaba akwai aikin hajji kanka to haka zo ya za ka yi amma jajayen mutane za ka gani masu tsananin abin nan wanda cikin sati sai mutum ya umara biyu daga zo ka iske zami yana ta karkara kan ba komi an gaske ana kaskas ana karkara kan ko a jiya ta da mai fata to ba so ana so in ma ka san umarar za ka yi ta yi in ka bufata wasu sauran malamai da suka ce ba da yi mutum ya umara da yawa cikin shekara to ka zan irin taba ma gashi kadan don aka zo akwai abin da za a askewa don aka zo abin har lokacin da za ka karewa to Allah subhanahu wataala ce saboda mutane su aske daudar da ke tare da su zai dan kai wannan jifan shi kenan kowane gashi na jikinka ya halitta ka aske shi gashin hamatarka gashin mararka duk wani gashi da za ka askewa to ya halitta amma gabanin haka to ba ya da kyau in kai sai kai hadaya ko kuma sai kai fidiya wal yufu nuzurahum Allah subhanahu wataala ya ce kuma mutane su cika alƙawurransu alƙawurran da mutane suka dora ma kansu na aikin hajji asa aikin hajji akwai na wanda Allah ya dora maka akwai wanda ka dora ma kanka wanda Allah ya dora ma shine wanda baka taba yi ba ka samu dama ko wani ya samu damar ya taimaka ma ka taito kenan. akwai kuma wanda kai ka dora ma kanka kace matarka ce misali dayan ta tashi haihu Allah na jarrabar ta sai an mata fashi sai ka ce wannan cikin na matata in dai ta haihu da kanta ba tare da an yi mata fashi ba to sai na ta yi aikin hajji don gode ma Allah kuma sai ta haihu haka nan to kaga hajji ne da ka dora ma kanka to Allah ya ce ka cika wannan alƙawarin mun ba haka ba alƙawarin Allah abin tambaya ne kuna ganewa ko to Allah subhanahu wataala yace wal yufunu dhuru mutane su cika alƙawarin su wal yatawafu bil baitil atiq kuma mutane su yi su yi dawafi ga dakin Allah subhanahu wataala tsohon ɗaki ɗakin da ya girmi kusan duniya tsohon ɗaki kenan ɗakunan duniya da yawa ya girme su annabi ibrahim da ya zo wurin ba kowa wurin kowa babu daji ne kawai ya zo ya aje mata shi wurin komi babu daga waɗannan duwatsun shi kenan ba komi wurin ya aje matan shi da ɗan shi annabi ismaila wurin ya tahe shi nan ya bar su suka ce wa kabar mu nan wa kabar mu nan ba kowa da gace na bar muku Allah mata ta ce to tunda ka bar mu Allah na san Allah ba zai tuzarta mu ba Allah zai tsare mu da ita da ɗanta suke rayuwa wurin su bi kawai ya bar masa ‘yan ruwa da dabino su ne suke sha su ne suke ci hatta Allah subhanahu wa ta'ala ta kasance to Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan daki wanda yake da ɗaɗɗe ‘yantacce ko yi da wafi gare shi ɗakin da yake shi ne ya fi kowane ɗaki tsufa cikin ɗakunan Allah kuma shi ne ɗakin da ya kowane ɗaki daraja da falala shi ne wanda in ka yi sallah a cikin shi za a baka lada dubu ɗari sallah guda lada dubu dari za a baka ana sai ka yi sallah so nawa nan sai ka yi sallah shekaru ko sa'an nan ka samu ladai ladan ibada guda amma duk da haka nan duk wannan falalai in ka je can sai ka gaji da kwasar ta sai kaga mutum ya kasa musamman haka ake ka nesa da masallaci haka ake ka daga nan zuwa sonita masallaci na sonita kai kana nan yaya kana yi zuwa kullum asuba hotel ɗinka na nan kai masallaci na ta ka dawo a zaura ka koma da asar ka koma magariba duk kana iyawa duk da warin kana iyawa da an kwana biyu sai ka gashi idan ka jira kawa ne baka san lokacin za ka wada masallatan goku kai sallah ba kawai yau da gobe sai Allah Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara na'am